الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل to wannan fasali ne الغسل يوجب وانت؟
المني fitar maniyi ke wajabta shi shi wanka akwai inda yake zamowa lalle ne akan musulmi ya wanka sai fa idan bai da ikon wanka akwai inda yake an sunanta wa musulmi ya wanka akwai inda yake an so a haƙƙin musulmi ya wanka akwai inda yake ja'izi ne ma a- an halatta musulmi ya yi wanka in ya ga dama in ya ga dama kai akwai kuma inda wanka yake haram Mm.
wanda ba kasafai shi nan ake faɗa ba ko ina misalin inda wankan yake haram a ce ga wanka haramun ne ko da wajibi ne a sannan in irin haka ta zo sai ya koma haram shi ne inda yake ga mai alfarma yana jin ƙishirwa wannan ba ba shi ruwan ya sha ba zai mutu ko zai mummunan galabaita shi kuma wannan gashi ruwan kan ya kama shi Mm.
to a nan za a ce ai dole a ceci rai in ya so shi wanda wankan ya kama shi ya me ya taimama ya taimama tunda a nan sai a gabatar da ceton rai akan yin wankan tunda dai wankan akwai abin da zai iya tsayawa matsayinsa shine taimama نعم amma shi rai kai ba abin da zai tsaya matsayinsa in ya fita ya fita kenan in an rasa shi an rasa shi kenan shi yasa shi wanka kenan ta wannan bangaren sai a iya cewa duka hukunce hukunce na shari'a sa a iya bijire masa نعم to shi anan dai babban abin bukata shine a san inda wankan yake zamowa wajibi Mm.
inda wanka yake zamowa lalle da kuma farillan wankan da sunnoninsa da abin da aka so a ciki to shine ya fara da ambatan abin da ke wajabta wanka Mm.
ya ce albusul wanka yujibuhu hurudul mani akwai abubuwa hudu ko biyar da suke wajabta shi Mm.
abu na farko da yake wajabta wanka shine fitar mani in mani ya fita daga jikin ɗan adam wannan zai wajabta a ce wanka matuƙar dai alal adati maniyin ya fita fuska ta al'ada Ah, fuska ta al'ada Ah, wato ya fita tare da yadda ya saba fita kuma a halin lafiya Mm.
Ehem, a halin lafiya لو في النوم ko da ko a halin bacci ne ko da a halin bacci ne kuma a nan a gane shi fitar mani in a halin ido biyu ne wato a halin watsake to bai wajabta wanka sai in ya zamo tare da jin daɗi amma mani ya fita a halin bacci to ko da ba jin daɗi ya wajabta wanka Mm.
me yasa saboda shi bacci ba wakaci bane na kiyaye abin da ya afu Mm.
ta yi ma ya ji daɗin amma shi bai kiyaye ya ji daɗin ba eh wani lokaci shi bacci kana cikin wuya amma sai ka ringa jin daɗi a mafarki ko ko kana cikin daɗin sai ka ringa jin wuya mafarki ba yana sauya lamura su da yawa ko eh ba ka da komai sai mafarki ya nuna ma ga ka kana ta lissafa kuɗaɗe eh dalali ba ka da komai haka shi bacci yana sauya abu da yawa kenan shi yasa aka ce a bacci in mani ya fita to za a yi wanka ko da shi wannan wanda manin ya fita daga gare shi a halin baccin bai tuna ya ji daɗi ba lokacin fitar mani amma in ido biyu ne da zai zama mani ya fita daga ɗan adam ba tare da ya ji daɗi ba gaba ɗaya to wannan baya wajabta wanka wannan baya wajabta wanka to وعلاج الحشفة abu na farko kenan da yake wajabta wanka fitar mani bisa fuskar al'ada kuma in abai- a ido biyu ne ya zamo da jin daɗi wa ilajul hashafati abu na biyu da yake wajabta wanka shine fakar da hashfa me ake kira hashfa shine kan zakari shine kan zakari أو قدرها a koko gwargwadonta min makaruha daga wanda yake shi an yanke masa hashfa Mm.
ya zama an yanke kan zakarinsa to in a ragowar zakarin nasa ya fakar da abin da yake gwargwadon hashfar to shi ma sai a ce wanka ya wajaba a kansa
في فرج a kafa don da aka ce farjin ana nufin kafa ba sai lalle ta gaba ba ko da ta baya ce ko da a ce mai mummunan aiki ne ya fakar da hashfar tasa a dubura to shi ba dai sai a ce wanka ya wajaba a kansa kuma nan da aka ce fi farjin aka kawo shi nikira don a nuna umumi ko da farjin na dabba ne ko da na wadda ba ta cikin rai ne eh to kuma shi dangane da shi wanda aka fakar da hashfar a gare shi fa Mm.
kamar ita matar da ya fakar da hashfar a farjinta to me hukuncin wankanta aka ce eh idan ita dinnan a wato shi ya wanda ya fakar da hashfar a gare ta ba yaro ba ne balagagge ne to ya zama wajibi ita ma ta yi wanka Mm.
ko da a ce shi din nan mani bai fita daga gare shi ba ita ma din mani bai fita daga gare ta ba to amma dai zai zama wajibi su biyun duk su yi wanka to wa in kana gaira baligin amma lauya da zai zarha zama ba balagagge ba ne mace ce yaron ya fakar da hashfarsa a farjinta yaron da bai balaga ba to lamiyar zamha wanka bai zama wajibi a kanta ba ba zai zama wajibi a kanta ba illa an tunzila sai fa idan da sababin fakash da hashfar yaron nan ita mani ya fita daga gare ta to wannan sai a ce wajibi ce wanka
aw yakuna murahiqan ko kuma ya zamo a'a duk da cewa bai balaga ba amma yana dab da balaga yana kusa da a ce ya balaga
wa hal umaru bihi tamrinan a Lallai.
yadda shi yaro za a umarce shi da yin wanka idan da a ce zai fakar da hashfarsa a, don ya saba don ya zama in ya balaga ya karasa balaga da bai ya saba ta kai ya balaga a, shi ke nan sai ya ɗore kira akan abin da ya saba ko ko ba a cewa za a umarce shi da shi to a nan aka sami zantuttuka biyu a nan an sami zantuttuka guda biyu ga malamai wadda kowanne mashhuri ne to
Wala- aka ce da zancen da ya fi shuhura a da shi ne cewa eh a umarce shi amma a umarta za su da za a yi bisa an so a umarce shi na'am shi kansa bai waje ba a kansa ba kuma shi ba wanda zai umarce shi ba wajibi ba ne amma an so a umarce shi Mm. walau azala da a ce namiji zai sadu da matarsa da ya sadu da ita matar da ya ji mani ya taho sai maza ya rabu da ita ya zare zakarinsa ya zamo maniyin da ya fito daga gare shi bai shiga cikin farjinta ba shine ya yi azalu Mm.
ya yi azalu to a fasa bakal ma'u ila farja Mm.
ya zamo duk da cewa ya zare zakarinsa daga farjinta amma maniyin nan ya gangara ga farjinta fa anzalat Mm.
wanda gangarawar maniyin ga farjinta ya sa ita ma maniyin ta ya fita Mm.
a wultar zak ko ta ji daɗi to lazima haɗa sai Mm.
a ce wanka ya zama wajibi a kanta Mm.
a sai a ce wanka ya zama wajibi a kanta Mm.
Awwa Awwa ɗaya ɗaya ko a bayan sun ce zai ya yi.
ɗaya tashi saduwa da ita ba a farjinta ya sadu da ita ba a'a tsakanin cinyoyinta ne a har mani ya fito daga gare shi fasara kalma ila farjiha sai maniyin nan da ya fito daga gare shi ya gangara har farjinta fa anzala gangara maniyin ga farjinta sai ya sa ita ma mani ta fidda mani a wutar Zat.
ko ta ji daɗi lazima to ha da sai wankan ya ya ya zama wajibi a kanta Mm.
wannan guri yana da da guraren da mai askari irshad sari ya bambanta da muhutasar Mm.
shi mai muhutasar ya ya faɗa a nan labi maniyin wasala lil farji wala wilkazza Mm.
wanka ba waje ba akan mace don mani ya shiga farjinta ko da a ce ta ji daɗi amma shi anan ya tafi akan cewa a'a, idan mani ya shiga farjin mace ya zamo ta ji daɗi da haka to wanka ya waje ba akanta Na'am.
shi yasa gane nan a shi dai mai wannan littafin mutumin bagadada ne mutumin iraq ne shi kuma mai mutasar mutumin misira ne duk da wa- wakwaci a, shi yasa kowanne ya galibi yana kawo ruwayar malaman garinsu duk da cewa a wakaci an faɗa ba nisa tsakaninsu ko a, ba nisa tsakaninsu kusan sun haɗa wakaci ma illa iyaka shi mai askari shi askari ya girmi mai mutasar duk da shi wannan ɗari bakwai da talatin da biyu ya wafati shi ko mai mutasar akwai ba cewa ɗari bakwai da sittin da bakwai kaga bayan mai askari kenan da shekaru talatin da biyar akwai ba cewa ba da saba'in da shida ya zama bayan mai askari da shekaru arba'in har da hudu kenan ko amma dai ala kulli halin sun haɗa wakaci sun haɗa wakaci to wanki dawo da mil haidi haka ne yana cikin abin da yake wajabta wanka a yankewar jinin haira Ah, abu na uku da ke wajabta wanka shine mace jinin haira ya ɗauke mata
wani fasi hakanan yankewar jinin biki abu na hudu da yake wajabta wanka shine yankewar jinin biki
wa khurujil waladi hakanan ma an ce fitar ɗa na wajabta wanka akan mace wa illam tardama ko da a ce ita haihuwar tata ta zo bisa shuzuzi wato bayan da aka saba ba galibi da wuya a ce mace ta haihu jini bai fito daga gare ta ba to amma ita wannan sai zamo ta haifi ɗan ba wani jini to a- duk da haka aka ce wanka ya waje ba a kanta Mm.
sai ta yi wanka amma nan a gane akwai saɓani akwai wasu daga malamai da suka ce ba waje ba ba akan ba lallai sai ta yi wanka ba to
wa islamul kafiri abu na biyar da yake wajen tawanka shine wanda yake kafiri a ce ya musulunta
wa yujzi inda atqadihi wankan na isar masa in ya kudirce musulunci qabla talaffuz bihi ko da bai kalma shahada da bakinsa ba
yanwi rafa'al janabati a shi wanda zai wanka musamman shi kafirin da ya musulunta to zai yi ya cewa wankan nan da zai na musulunta don ɗauke da na ba ne saboda irin jaraba da ta same shi halin da ba musulmi ba to yanzu zai wannan wankan nan ya ɗauke duk wannan jaraba in kuma mace ce za ta niyya ɗauke jarabar tare da jini da ya ɗauke mata a baya Mm.
Eh, ta ta yi jinin haira ta yi jinin haira Allah ne ya san shekarun da ta yi tana jinin haira sannan ba musulma ba ba ta wanka in jinin ya ɗauke to wannan wankan da za ta yi na shiga musulunci za ta yi niyyar ɗauke wannan wato haira Mm.
eh, wanka da saboda ɗaukewa wannan haira Mm. in adimal ma'a idan da a ce kafiri yana nufin ya musulunta amma kuma sai ya rasa ruwan da zai wankan musulunci da shi idan ya rasa ruwa ko kuma ya zama bai da iko akan amfani da ruwa tayammama to sai ya taimama kuma ya sallah da wannan taimama Mm.
to yabda bi gasal yadayhi to shi ne ko a tashi nan Na'am.
to ya kai awa ɗaya da farawa eh ya haura to eh ya kai awa ɗaya ko sun da wani awa ɗaya Allah da za a riga zama sai dai insha Allah ta'ala kamar wannan zaman akwai ɗan gyara ko ƙari da za a yi kaɗan Na'am.
yadda dai awa ɗaya na ake to ba za a haura ba eh, sai dai ɗan kaɗan abin da ya kama kawai dan a kai wajen kwana kuma yadda ake bayan isha bayan isha dai za a ci gaba da yi amma gyaran da za a yi saboda wani wata tsakanin gama wazifar da sallar isha akan sami wakashi minti ishirin haka abin da ya kama da haka na'am da akwai wasu ba'arin yan uwa da suke neman ina ma a ce za a karanta alfiyatu ɗari ta shi umar wali alfiyatu ɗari yake cewa ko in an gama wazifar kafin a yi shar sai a ringa taɓa ita alfiyatu ɗari ƙin wanda zaman ne baiti dubu ce shi ya sa ko da dai karatun zuƙu ne haka sai a ringa yi a ringa ɗan baiti arba'in a gurguje a minti ishirin ɗin kaga zaman aka zama ishirin da biyar ai an samu dubu ko arba'in da biyar sau arba'in sau ishirin da biyar nawa kenan ya kai dubu ko insha Allah ta'ala sai a yi haka ɗin ah, wannan kenan akan wannan zaman irin na yau sannan kuma insha Allah ta'ala ko wani zama karami shi ba da za a fito da shi in Allah da ka bar rana asabar amma shi ma yara yara ne ko akwai nazmul aharari da hayatul islam insha Allah ta'ala su za a ringa bi sai dai za a kara da manzumatul adabi a nazmul aharari da hayatul islam da manzumatul adabi ko da minti 45 ne wato kowanne a minti 15 biyar insha Allah ta'ala za a za a rinna yi in Allah ya ran asaba na'am Bayan isha'i.
shi ma bayan isha insha Allah na'am sannan akwai karatun da aka fara tun da can shekara da shekaru amma aka ajiye shi eh, wato in Allah da shi ba dai za a kokari a dawo da shi amma shi sai ya zama sai ran laraba ko shi ne wani karatu wanne ne da ake ran laraba baharul muhit in Allah da za mu dawo da shi ran laraba yanzu ran laraba ake yin sa ko Na, shi ba dai bayan isha insha Allah ta'ala Eh, saboda da tun sanda aka fara din ba a yi fatara ba ya da yanzu duk da yawan baitocin baiti dubu hudu har da wani abu abu ya tuhu zanen alal alafi arba'atin lima kafari yuwafi da wani da yanzu an yi abin da aka tun da ko daidawar an shekara ya fi goma sha ko duk wajen dubu biyu da shida ko da bakwai aka daida ko tun dubu biyu ba da shida aka daida karatun to da wannan shekara sha hudu ko sha biyar a ci gaba da yi ai da yanzu an ga abin da ya ture wa buzu na ko insha Allah to Allah ya bada taimako Amin.
Amin Amin.
Amin Alhamdulillah mu karanta fatiha daya da salatu fatiha uku
Hadi ila salatul حق قدره آمين